الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 26 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1436 daidai da 13 ga watan julai shekara ta 2015 a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin ma'alimu tanzil na al'imam al-bagawi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin tasirin ayoyin sautu taha a inda in ba manta ba a tasirin da ya gabata mun karanta ayin da Allah maɗaukin sarki yake gaya ma annabi cewa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a to muna kan jin wannan ayan ne sai mu ga dacewa da cancanta mu zo da dan wani abu koda a takeice ne da zai haskaka mana wasu 'yan bayanai akan abin da ke da alaka da tashin kiyama da kuma asharatu sa'a din kun gano wannan da kyau ko to shine a karatun da ya gabata muka fara din jin shimfida da sharon fage a inda abdullahi dan salam ya zo yake yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama wasu tamboyi guda uku waɗannan tamboyi ga su kama haka tambaya na farko wani abu ne daga cikin abubuwan da za su faru su zama su ne shimfiɗa da sharan fage da zai bayyana cewa ƙiyama za ta tsaya tambaya na biyu wani abinci ne na farko wanda za a fara marabtan 'yan aljanna da shi a lokacin da suka shiga aljanna a ranar lahira abu na uku ya ake samun kamanceceniya tsakanin ɗa da iyayen shi ɗa ya kama da uwa ko ɗa ya kama da uba kun gano wannan da kyau ku wani hanya ta yaya wannan kama ya'ya suke ɗauka daga iyayensu annabi yana son zai yi ma abladan salam bayani sai ba shi labarin cewa ka ga ku ɗazi-ɗazin nan mala'ika jibril ya zo man da wannan saƙon to sai abladan salam yake cewa au jibrilu kuma ai wannan shi ne maƙinmu mu yahudawa ai ba ma son jibrilu dalilinsu ko shi ne duk wata ƙasa da duk wasu al'umman da aka hallakar a duniyan nan to malaika jibrilu ne ya halakar da su saboda haka su suna ganin malaika jibrilu to malaikan azaba ne mun yi bayani da cewa da yake annabi kwararre ne gogagge ne sai bai yadda wancan magana na abdullahi a dan salam ta saukar da shi daga manufan da ta sama aka zo yin tambayan ba a nan ne na tsana baku wasu matsaloli da suka faru da mu kanmu da kuma wasu ababe yadda in mutum ya fuskanci wani abu sai aka gito mai da wata arida to kare yadda aridan ya sauke shi daga asali an gane wannan da kyau ku to da yake annabi ya kware kuma annabi ya goge da ya faɗi maganin da ya faɗi abla ɗan salam ya faɗi abin da ya faɗi sai ya ce sun maƙala alaihi salatu wassalam mai ruwa ya ce sai annabi ya ce amma awwala ashratu sa'a ya ce amma abu na farko da zai fara bayyana dangane da alamomin tashin alkiyama fanarun tahshirun nas wuta ce za ta koro mutane minal mashiriki daga gabacin duniya ilal magribi ta tattara su a yammacin duniya mun gano wannan musiba ne bala'i ne zai taso a ƙarshen duniya wanda wannan daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama ne ba kananan ba ne ita wannan wutan in ta taso to matsalan da zai faru mutane suna ganin kamar sun tsere mata to inda suka yada zango ko to a cikinsu wutan za ta tashi a wani ruwaya ma aka ce tozar raƙumi kaɗai wutan in ta hanga kawai sai ganta a wajen wuta ne aka ce ta zahiri wasu malamai suka ce an yi ta a da ko suka ba da ansa da cewa wannan ƙarama ce fitinan tana nan tafi wanda za ta hautsu na duniya baki ɗaya duniya ta susuce duniya ta rikirkice bala'i da musiba daga nan kawai sai a kusa a busa ƙaho kiyama ta tsaya kenan dukun ji annabi ya ba da ansa na farko ko wa amma awwalu ta'amu ahlul janna amma tambayan ka nabi da kace abincin yan aljanna sai ce kaga abu na farko da yake shine abincin yan aljanna fa ziyadatu kabdil huti za a gabatar masu da hantan kifi ne hantan kifi shi ne abin farko wanda za a fara gabatar ma 'yan aljanna a matsayin guzurinsu a matsayin tarban baki a matsayin garan da za a fara masu da shi shi ne abin da ɗan aljanna zai fara ci ya shiga aljanna wa amma kaifa yushbihul libna ummahu aw abahu tambayan da kai na uku cewa ya ake samun ɗa ya ɗauki kama na mahaifiya ko kama na mahaifi sai ce fa'iza sabaka ma'ur rajulu ashbaha abahu auna za ila abihi wa'iza sabaka ma'ul mar'a na za ila ummihi annabi yake cewa idan aka sadu tsakanin mata da miji to idan ya zama namiji ya riga fitar da maniyin shi a wannan saduwa to ɗan da allah maɗaukin sarki zai halitta a wannan to namiji ne idan maniyin namijin ya fi yawa to sai a halicci namiji mai kama da mahaifin shi ko kuma ya kama da wani daga cikin dangin mahaifin idan macen ita ta riga fitar da maniyi to mace allah maɗaukin sarki zai halitta idan maniyinta ya fi maniyin mijin yawa to sai a haifi mace mai kama da mahaifiyarta ko ɗaya daga cikin danginta idan ya zama sanda can ya riga ta fitar da maniyi amma maniyinta ya fi nashi yawa sai a haifi namiji mai kama da uwar shi idan sanda ta riga shi fitar da maniyi maniyin shi ya fi nata yawa sai a haifi mace mai kama da ubanta ko kuma ya ɗauko siffa da sura na dangi daga cikin dangin ɗayan biyan ko dai namijin ko mace wanda dai yanayin yawan maniyin nasu ya fi yawa kuna gane wannan da kyau ku shi ne annabi yake cewa fa'iza sabaka ma'ur rajil idan maniyin namiji ya riga fita ashbaha abahu sai ɗan ya ɗauko kaman uban au naz'un ila abihi ko naza ila abihi ko kuma ya ɗauko wani sufa na uban ko wani daga cikin dangin uban wa'iza sabaka ma'ul mar'a idan ko maniyin mace ne ya riga fita na za ila ummihi sai ga ɗan kamanceceniyan shi ya karkata zuwa ga mahaifiyar shi annabi yansu tamboyi guda nawa guda uku ko yanzu misali akwai wanda ya san wannan in ba ta dalilin wahayi ba a ce wai likita ya je ya auna wai ya ce za a haifi namiji ne mai kama da uban shi an taba haka ya ma isa wannan sai ta hanyar mai Allah sai ta hanyar wahayi kun gano wannan da kyau shi yasa maganan cewa ba wanda ya sa abin da ke mahaifa sai Allah ko da gaske ne fa ba wanda ya sani dan yau idan mani yana cikin mahaifa yau aka sa shi na'uran bincike na bature na kimiyya ba ta isa ta gano me za a yi ba haihuwan shi za a yi ko barin shi za a yi za za su iya za su iya sai ya kai wani adadi shi ne sai ce to to to to ko ke ne aka baki tabarin hangen ne sake ga kafa ai zaki hango ki ce to wannan namiji ne haka ne su ma sun sa wani inji ne suka hango bayan da Allah ya ga ya riga ya gama aikin inda akwai yanayin da ke ma zaki dan lalaba ki dan lalaba cikin ki dan lalaba ki dan mammatsa ki dan mummotsa ki ma ke cewa namiji ne ko ki ce mace ce haka ne shi wannan ba wani kokari bane amma gano waɗannan abubuwan ne ba wanda ya sai gano sewa wallahi sai Allah wannan sai Allah sai kuma wanda ya gaya ma mai gidan mu rasulullahi Allah ya samu dace qala abdullahi dan salam qala abdullahi ibn salamin sai abdullahi dan salam ya ce sadakta bi abi anta wa ummi ya ce wallahi ka faɗi gaskiya na ba da fansan iyaye na gare ka larabawa in sun ce sun ba da fansan iyayensu abinda suke nufi da a ce kai ɗin nan za ka yi laifin da ka cancanta a hora ka koma ya kai ga kisa to sun yadda za su kawo iyayensu su ba da su fanshe ka kun gani in kisan ne a kashe iyayen a barka in duka ne a daki iyayen a barka in haddi ne na datse gaba ko jifa ko menene a ma iyayen shi kai a bakka saboda tsaban yadda suke kaunan mutum da kuma yadda suke ganin shi da daraja shine za su fida'in shi da iyayensu wallahi ma ya alamu ma ya alamu ha illa nabi yace ka san Allah ba wanda ya isa san wannan abin sai annabi in ba annabi ba ba wanda ya sai gano wannan abu da ya gano gaskiya mai rage sai bi sai ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah ya ce na shaida babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah sannan na shaida cewa kaifa manzan Allah ne magana ta kare ko yahuda sun samu ci baya cin da an samu jigo daga cikin jigajigansu yanzu ya karba addinin Allah abla ɗan salami ce ya rasulallah innal yahuda qaumun buhut yace ya manzan Allah yahudawa mutane ne makaryata yahudawa mutane ne marasa mutunci yahudawa mutane ne marasa kirki yahudawa mutane ne masu butulci yahudawa mutane ne masu magana biyu yau ka je su a waje kaza gobe kuma ka je su a waje kaza wannan ɗabi'a ne na yahudu ai ahalu zurin waftira yahudawa mutane ne masu ƙirƙiran ƙarya mutane ne ƙaryen da ke bakinsu ya fi gaskiyan da ke bakinsu yawa fas'alhum anni abin da nake so ka sa na a lungu ka sa na a ɗaki mun gane ka tambaye su me za ce game da ni faja alahu alaihi salatu wassalam wa ra'ahu fi mashriba sai annabi ya shigar da shi wani daki a bayan shi wahiyar gurfatu sagira shi ne dan karamin daki ne kamar kice dan office din manzon Allah a wajen sai ya sa shi aka ja labule aka saki summa jama'a ahbar al-yahud sannan annabi sai ya tattaro malaman yahudawa kuji ba fa gama garinsu ba su aka tattaro malamansu wanda kullum suna caran ilimi suna caran karatu suna caran kaza mun karanta a baya da aka saukar da wa ma'utitun minal ilmi illa kalila suka ce da su ake nufi koko da kowa don su suna ganin su sun fi kowa ilimi sun fi kowa sani sun fi kowa waye waye gare da shi nan dai kun gane wannan ya tattaro su su yahudawa su ne ikhwanal qiradata wal hanazir yan uwan birai da kuma aladu ba su ne Allah maɗaukin sarki shafa halittun sai mai da su birai da aladu ba amma maho alaihi salatu wassalam annabi ya tara su a gaban shi ƙala sai annabi ya ce kaifa ibnu salamin fikum sun san abdullahi ɗan salam ai ba zai matsa annabi har yi imani da annabi ba na ɗaya kenan na biyu kuma sun san annabi baƙo ne kwanan nan ya shigo garin nan ba yanda za a iya san abdullahi dan salam kamar yanda suka san shi amma yau sai suka ji abdullahi dan salam a bakin shi me za ku ce game da dan salam dangane da shi kalu suka ce wai wai wai sayyiduna wabna sayyidina shugabanmu ne dan shugabanmu ne babba ne dan manya ne wa faƙihuna wa ibn faƙihina ai babban malamin mu ne malamin fiqihu mai shiryar da mu dan malam ne kai halin malam wa khairuna wanda yake alherin cikin mu ne wa ibn khairina dan alherin cikin mu ne iyayen shi ai alhamdulillah shi ma masha Allah ma dalla da shi kun je ba arziki ko to yahudi kenan kala sai annabi ya ce a fara'aitum in aslama to me za ku ce yanzu da za a kaddara a ce ya musulunta kalu suka ce a azahullahu min zalika suka ce allah ya kiyaye allah shi kyauta ya musulunta kake cewa to a uzu billahi mu allah shi kyauta ya musulunta wai wai wai sam ba zai yiwu ba ai fakharaja alaihim ibnu salamin sanda ibn salam ya ji an ce in yi musulunta me za su ce suke ta neman tsari suna ta surutu suna hayaniya to shi ne sai ya fito tsumbul cikinsu faƙala sai ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ya musulunta ko bai musulunta ba kar ku manta da maganin da ya gaya ma annaba a baya yahudawa miyagun mutane ne masharranta za su iya mai ƙarya su ci mutuncin shi cin mutuncin da annabi in yaji ba zai ƙara ma yadda da shi ba kun gano wannan to yanzu kun ga da suka zo suka faɗi alherin ku yanzu annabi ya san wane ne ɗan salam haka yanzu akwai wanda zai zo mai da wata magana saɓanin abin da suka faɗi ya yadda ta wannan shi ne ɗabi'un 'yan bida fa don ɗabi'an 'yan bida daidai yake da ɗabi'un yahuda wannan dan bid'a ne zai zo ya rike mutum yi shekara da shekaru yana cewa ba mutumin arziki irin shi ba mutumin kirki irin shi ba mai daraja irin shi ba mai mutunci irin shi ba mai kaza irin shi gaba ɗaya gama ɗaga shi a duniya yana jinjinawa sai duniya ta karɓa sai an jima wannan in yi mai abin da baya so sai dokar bas sai zo ce ba tsinanni irin wannan ba ɗan gofe irin wannan ba tabbatacce irin wannan wannan ɗabi'un suwaye za ku ji yanzu nan yahuda za su kuma yanzu ya samu musulmi da irin wannan ɗabi'a kuma mutanenmu da yake ba allah suka sani ba bayan sun samu gogewa da ƙwarewa da muguwar fahimtar rayuwa da addini na irin waɗannan 'yan bidan kuma waɗannan 'yan bidan ne za su ce mu ku zo ku yi meto bari dai ku ji yana faɗin ya musulunta fanahasu wata nafahu sai suka fara gurnani maganin banza na iska kaza kaza kaza wa qalu suka ce sharruna wa bun sharrina dan iska dan dan kaza mafi sharri dan masharranta mutumin banza suka zage shi tadas suka ci mutuncin shi wan taqasu suka rage mai daraja wa sayyi'una wannan mutumin banza ne kana ganin shi dinnan wa mun sayyi'una iyayen shi ma mutanen banza ne a cikin mu wa khabithuna lalataccen cikin mu ne gashi nan lalatacce ne wa bunu khabithuna kuma iyayen shi ma lalatattu ne kun san rashin kunya kenan ko to irin wannan muke ce matsiwa kun gano ka san mai tsiwa yaro kenan yanzu uwar shi za ta bashi mama ana dariya ana kaza an jima nan kuma sai fara mata me ihu yana bige hannu yana tsiya yana harba kafa yana waye tsiwa rashin kunya kenan bayan ya gama more mata ya gama mata komi ko kuma ita zai mai iskanci yanzu yaro ba ce mai bai da kunya irin wannan na abin nan sai ce yaron yana da me ya da tsiwa da shagwaba da rigima da kaza to ba ba a lissafin wannan gaba din ana lissafin mutane ma ba a sa shi kun gano wannan da kyau ku shine abin da yahuda suka yi a lokaci ɗaya sun ce nagari a lokaci ɗaya sun ce kuma me na banza su ba siƙa bane ba za a taɓa yarda da su ba an gano wannan da kyau muhallin shayar na kawo wannan kissan da muka yi shine mu cire me farkon abin da zai fara faruwa na me na tashin kiyama Allah ya taimake mu mala yace wa ashratus sa'a waɗannan alamomi na tashin alkiyama tanqasimu ila qismain to sun kasu gida biyu ne ashratun sugura akwai kanana daga cikin ashratus sa'a wa ashratul kubra akwai kuma alamun tashin alkiyama manya kun gano wannan da kyau ku akwai kanana akwai manya wal ashratu sughra tanqasimu ila qismain mala ce su kananan alamomin tashin alkiyama to sun kasu gida biyu ashratun madat wan qadat akwai alamomin tashin alkiyama kanana sun faru kuma sun wuce kun ji wannan daga ciki akwai aiko manzon Allah ai aiko manzo Allah alama ne cikin alamun tashin alkiyama amma me kanana sun faru sun wuce akwai ire-iren su da yawa sun faru sun wuce wa asharatun sannan akwai kuma tsaka-tsakiya daga cikin sharaɗan tashin alkiyama na hannun ana fiha wanda mu yanzu haka muna cikinsu wa asharatun nan ta ha akwai kuma asharatun sa'a wanda yanzu haka muna nan muna sauraron su zu wa ammal ashiratul kubra fahiya wadiha su manya-manyan alamomin tashin alkiyama a yi wannan fili suke walan mi'ati min ha she'on su ba su riga sun taho ba wa sofa ta'ati kama akhbara biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan suna nan za su zo kamar yadda manzon Allah ya bada labarin za su zo din jama'a kuna gane wannan da kyau ko kene yanzu kin so zaki ce ashratus sa'a sun kasu gida uku akwai kanana da sun faru sun wuce akwai 'yan tsaka-tsakiya da suna faruwa kuma suna kan faruwa sannan akwai manya daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda kowa ya san waɗannan zuwan dajjal ya ajuji wa ma'ajuj bayyanan dabatul ard kun gano wannan da kyau ku da sauran wasu manya-manyan da za mu zo mu je su a ɗan tsakwar mu ɗan tattaɓe su kaɗan haka mu wuce allah ya sa mu dace to daga cikin alamun tashin alkiyama akwai raf'ul ilimi ina son mu dauki guda biyu a wannan fagen mu tattauna a kowane bangare mu ɗibi biyu kawai don muka ci za mu ɗibo su duka to ina ganin sai dai a maimaita ramadana don ma za a gama ba raf'ul ilimi ɗauke ilimi mala ya ce wa a'azamu asbab wuqu'un nas fil fitan mafi girman abin da ke jefa mutane cikin fitintunu cikin rigingimu cikin rarrabuwa da kashe-kashe da duk waɗannan abubuwan da kuke ji suna faruwa mala ce aljahalu wallahi jahilci ne duk wani fitina da ko ga ɗan adam ya faɗa ya samu kanshi a ciki jahilci ne wa adamul ilimi da rashin ilimi wani zai ce au malan dama masu waɗannan abubuwan ba su da ilimi ilimi daban karatu daban fa kun gano wannan da kyau ku ilimi daban karatu daban dan islamiya ma yana da karatu domin yana iya jan bakin larabci aje yana fassarawa daidai yake fassara ko ba daidai bane ya daidai me yanzu a islamiya ba ana maku fassara alkur'ani ba alantara kai ba wai alantara kai ba kun gano wannan tun daga nan malamin tafsiri in yaji sai ce to Allah dai ya yafe eh me fassara alantara kai ba ma ya ke muku wata ta fasara mana wani eh to wailul kulli ba shi ne babban fasarar ku ba nakan je gidajen mutane in jin ta da ta rike qur'ani ta ta yi wailul kulli huma zatil luma za bane ya tabbata ga mezin adabs menene da ya fice da wani ne to kaga ita ma ai malama ce tafsiri take yayi amma tafsiri take yi yanzu ka ɗauki wannan shiriricin da kike kaɗa da wanda jafar yake yaya ka ɗauki wannan shirman take kaɗa da wanda albani yake yaya ko? mata malama ce ai fassara take yanzu wacce bata kai ta ba inda za ta zo ta ji ta tana wannan tafsirin tajuwa taji malama to amma wannan da ita da jahila a duniyar malamai uwarsa ɗaya gara ma jahili fituk da ita saboda ita an ɗanyi mata yayyafin ilimi to bala'in da za ta sa kanta kuma ta sa mutane a ciki Allah yawa da shi shi sa al'imamu abu hamidin al-gazali yake cewa arrijalu arba'a mutanen duniya mutum hudu ne ba na biyar ki tsaya ki ji ina kike na farko ya ce rajulun yadari wa yadari annahu yadari na biya ce rajulun yadari wala yadari annahu yadari na uku ya ce rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari na hudu ya ce rajulun la yadari wala yadari annahu la yadari da mutanen duniya kenan guda hudu ta farko ya ce rajulun yadari mutumin da yake da ilimi na gaske na hakika wa ya dare annahu ya dare kuma shi ya san shi malami ne mutane ma sun san malami ne yana da gaskiya da amana da tsayawa akan ya karantar da mutane addini tsakanin shi da Allah ya ce to wannan shi ne alimin rabbani da ya halatta a je a zauna a koyi ilimi a wajen shi ya ce kuma waɗannan ba su da yawa cikin al'umma na biyu akwai rajulun yadari wala yadari annahu la yadari akwai wanda yana da ilimi da wancan siffofin gaba ɗaya amma kuma shi bai san ma yana da ilimin ba mana malami ne yana ɗan taɓa gada-gada malami ne kafan shi na rawa malami ne ya kasa tsayawa ya ce to wannan yana neman a ɗan kwaɓe shi ne a ɗan shirye da shi a ɗaura shi akan hanya to zai miki na uku ya ce rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari mutumin da shi ya san shi ba malami ba ne kuma ya yadda wallahi shi ba malami ba ne ya ce wannan ɗalibi ne mai alkhairi da yake son a shirye da shi to kuma ya kamata malamai